salatu wassalamu ala as'adin nabiyina wa ashrafil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man hada bi hadi wa da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau 23 ga watan bakwai watan rajab ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 446 wanda kuma ya dace da 23 ga watan daya hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fajar jihar gombe muna roƙon allahu subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen babi na 65 kan hadisi na 170 daidai yau za mu tashi a farkon babi na 66 na 24 ne a kwanan wata 24 to ya 24 ne ga watan rajab haka nan 24 ne ga watan januwari watan daya a mun tsaya karshen babi na wannan kuma shine darasinmu na 25 cikin wannan littafi mai albarka mun tsaya ne kamar da na fara karshen babi na 65 kan hadisi na 170 yau za mu tashi farkon babi na 66 kan hadisi na 171 kafin haka akwai malam usman dan bauchi wanda san kullum yana nan wanda yake daukan audio a baya jin daɗi yana dan fama da rashin lafiya wanda shi yasa bai samu zuwa ba muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya yasa ya zama kafara da dukkanin sauran marasa lafiya mu gaba a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya ya sa ya zama kafara masu lafiya kuma Allah kara musu lafiya da imani da wadata mala ya ce babun ƙalar ma'allif rahimahullahu ta'ala babun rajuli yusalli salawati bi wudu'in wahid haka ne ko mala ya ce babin da ke magana a kan menene hukuncin mutum ya yi sallah ko ya sallace salloli da yawa biyu do'in wahid da alwala guda ɗaya menene hukuncin shi ya halatta ko bai halatta ba ka yi alwalan sallan a zahar ka yi la'asar da ita ka yi magariba ka yi isha ina fata an gane yawwa wannan abun ya halatta ko bai halatta ba shine abin da za mu ji daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wasallam مالك قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي idan kana karatu za ka jana ta sharikun ilqadi to shine wannan sharik bin abdullahi nakhai an amr bin amir albajali qala huwa muhammad huwa abu qala muhammad huwa abu asad بن عمرو قال سألت أنس أنس ابن مالك عن الوضوء مالك كربو ونا حديث إمام أبو داود daga malaman shi Muhammad bin Isa shi kuma daga malamin shi Sharik Al-Qadi shi kuma daga Amr bin Amir Al-Bajali sai ce qala Muhammad Muhammad ya ce shine shi yace da kai Muhammad din nan huwa Abu Asad ibn Amr kala sai ya ce sa'altu anas ibn malik na tambayi anas dan malik daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam game da muka shafaɗa shi anas dan malik ya zauna a gidan annabi na tsawon shekara goma alaihi salatu wassalam a lokacin da annabi hijira zuwa madina mahaifiyarsa ummu sulaimin ta riko halin anas ibn malik ta zo wurin annabi alaihi salatu wassalam ta ce ga ɗana anas na baka shi ya zauna ya ta maka hidima ina fata an gane annabi ya kuma karɓe shi daga nan ya zauna a wurin annabi yana shiga ko ina cikin gidan shi ya zama ɗan gida har yake cewa tun da muke da annabi alaihi salatu wassalam bai taɓa ce min me yasa ba kai abu kaza ba bai kuma taɓa ce min me yasa kai abu kaza ba kun gane ko bi ma'ana bai taɓa tuhuman shi ba dan bai aikata wani abu ba bai kuma taɓa tuhuman shi ba dan mai aikata wani abu to shi na anan sai malamai suke cewa shin annabi ne ke haƙuri da shi ko kuma anas ɗin ne ke kula da yake yin abin da ya kamata sai suka ce anas ne dan annabi ba zai ga kuskure ya kawaici ba ina fata an gane dan ya zo ne karantar da mutane ba su tarbiyya matukar ya kuskure zai ce a gyara abu kaza shi anas ne ya kai matuka wajen yin abin da ya kamata ina fata an gane wannan shine abin da galibin malamai suke fassara wannan magana sai ta mahaifiyarsa kuma ummu sulaim yana daga cikin abin da ake kafa hujja ma da ita a hadisin ta aka samu halaccin mutum ya auri mace ya zamo sadakin ita ce disadin me za a bata ban gane ko kun gane ba idan ta ce sadaki na abu kaza ne in ita ta amince shi kenan saboda akwai wanda ya ganta zaid bin sahal abu talha al'ansari ya ce yana son ta da aure ita kuma musulma ce shi kuma ba musulmi ba ne ba sai ta ce idan kana sona da aure sai ka musulunta da babu aure tsakanin musulma da wanda ba musulmi ba sai ya ce ya yadda zai musulunta ta ce to a je wurin annabi alaihi salatu wassalam sai ta ce da annabi gawa ne abu talha ya yadda zai musulunta ya aure ni to ni na amince kalmar shahadarsa ne sadaki kalmar sadaki kalmar shahadar da zai yi shiga musulunci shine sadaki na annabi kuma ya wafaka annabi ya ci aure yayi ina fata an gane to kaga dan me za ku zo ku ta ce mana a bada sadaki ku ci ai dubu ɗari ne da dubu bakwai da naira goma sha uku da kobo kaza hawa dan Allah ina fata an gane shi yasa muka ce mu anan masallacin duk wanda ya kawo mana aure ya kawo sadaki dubu hamsin mun daura auren haka dai kwamanda mun sha faɗa sada babu hadisi akan wannan wani sadaki sai aka rubu'un menene rubu'un dinari babu hadisi ko guda ɗaya akai akwai wanda ya musulunta akwai wanda ya auri mace da suratul baqara ya ga mace yana so bai da ko sisi amma akwai tilawa an gane ko annabi ce kana son da yace eh yace me ka haddace na qur'ani yace na haddace suratu kaza da suratu kaza yace karanta da suratul baqara shine sadaki shikenan kuma aka daura wuri to saboda haka idan mace ta ce ta yadda sadakinta a bata agogo dan dubu daya shi take so aure yayi in ta ce a bata bulugul marami ko a bata ahalari ko risala wallahi auren yayi kun ji abin da ya ce ya ce wai ko da budurwa ce ko da wace ce kuwa ina fata an gane wannan shine abin da ya dace da sunna idan aka ba da sadaki dubu goma aure yayi in aka ba da sadaki miliyan aure yayi amma yawwa a bar matasa su yi aure ina fata an gane yawwa a sauƙaƙa musu ga alaramomi ba kuɗi suna son aure an ce sai an kawo akwati kaza sai an yi kaza sai an yi kaza shi yasa a dan rage sai auren yi albarka hadisi ne fa annabi ke cewa daga cikin albarkan aure ya zama auren an sauƙaƙa wajen hidiman auren aisaruhu mauna a cikin hadisi ina fata an gane to da labar matasa su yi aure kala haddasana muhammadu bin isa to sai anas dan malik aka tambaye shi anil wudu'i dangane da alwala aka ce yaya annabi yake alwala ko kuma ba mu labari dangane da yadda annabi ke mu'amalanta alwalan shi kala sai anas ya ce kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kasance sallallahu alaihi wa sallama ya tawadda li kulli salatin yana yin alwala ga kowace sallah duk sallan da annabi zai siya mata alwala sallan asuba sai ya yi alwala azhar la'asar magariba isha haka ɗabi'an annabi take ya tawadda'u kaga fi'ili ne mazi wanda yake akwai bukatar tajaddud sannan li kulli salati kowace sallah annabi sai ya mata alwala sai anas ya ce wa kunna mun kasance mu sahabbai nusalli salawati muna sallatan salloli da yawa biyu du'in wahid da alwala guda daya kun gane ko ya ce ga abin da annabi yake alaihi salatu wasalam shi kan duk sallah sai ya mata alwala ya ce amma wa kunna mun kasance mu sahabbai nusalli salawati muna sallatan salloli masu yawa bi wudu'in wahid da alwala guda daya to sun saba wa annabi kenan duk yadda aka yi da sanin shi suke yi ina fata an gane sahabbai abadan ba za su saba wa annabi ba akan ganganci sai dai akan kuskure ina fata an gane to shi na ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce annabi yana alwala ga kowace sallah saboda me saboda ya zaɓi afdaliya alwalan kanta lada ne an gane ko al'abdal shi ne kowace sallah a mata alwala amma kuma ya halatta kai sallan azahar da la'asar da magariba da isha duk da alwala guda ɗaya kun gane ko to annabi sai zaɓi wanda ya fi saboda kowace alwala in kai akwai lada to kuma shi annabi yana son yawan lada shi kenan shi da dalili domin shi annabi yana shiga gaban kowa ne a wajen ibada duk abin da za a yi to yana gaban kowa kun gano wani abin da kyau yadda ya fi kowa matsayi a wurin allah kuma haka ya fi kowa yawan ibada wannan matsayin nashi bai sa ya shantake ba kun fahimci wani abin da kyau a lokacin da ya tsere mana a matsayi a wurin allah duniya da lahira ya tsere wa kowa kai ya ma tsere wa annabawa haka kuma ya tsere kowa a wurin ibada ke ta ke ta inni akhshakum billahi wa atqakum ni na fi kowa tsoron Allah a cikin idan takawa ne na fi kowa idan kushu'i ne na fi kowa kun fahimci na abin da kyau duk da cafa shi Allah ya gafarta masa inda ma zai aikata laifi kan ya aikata an gafarta ko ba zai aikata ba to shine shi anan kowace sallah zai mata alwala amma su sahabbai sukan yi abin da za su iya ne ko yauwa yanzu a ce misali mun yi karatun nan sai a ce a jira kowa je a laura a dawo an gane ku akwai mashakka shi sa ya halatta yin sallah da alwala ko da guda nawa ne matukar alwalan tana nan قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى شين يحيى بن سعيد القطان عن سفيان شين سفيان الثوري قال حدثنا علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح شي بريدة yake ba da labari ya ce annabi ya yi sallah yawmal fatahi ranar buɗe makka yan ce yawmal fatahi shine ranar da sahabbai ƙarƙashin jagorancin babban kwamanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka karbi makka daga hannun kafurai rana ce da tarihin musulunci ba zai manta da ita ba saboda an kori annabi a makka an kori sahabban shi ya zama makkan ba su ma isa su shiga ba a shekara ta shida sun kamo hanya za ma su je makka aka hana su suka koma suka kwana da kwanaki a wajen makka an hana su shiga to ƙarshe me ya faru makkan da ta dawo karkashin sun kwace ta an gane ko ya zama kowa a ranar ya sun koyar da kanshi annabi zo ya karbi makka bayan an kakkashe masa mutane an kwace musu dukiya an kwace musu gonakai da gidaje da an kore su a garin da su iyayen su suka kafa garin musamman shi annabi ai su ne masu makka ina fata an gane duk da aka aka kore shi da sahabban shi da kowa da kowa ran da suka dawo makka ya zo ya shiga ɗakin kaba ya rusa duk abin da ke wurin na gumaka haka yake tura gumaka suna faduwa yana wa qul ja al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa da ya zama tara mutane zai hudu ba sai ya tambayi mutanen makka me kuke tunanin zan muku a yau idan ya ce kowa a yi ɗaiɗai da shi za a yi a ce a kamo wani a sassara shi gunduwa gunduwa wallahi sahabbai za su da ya tambaye su to a yau ga makka ta dawo ƙarƙashin mulki na sannan dukkan ku yau ina da damar na mai da ku bayi in sa a kama kowa a ɗaure to me kuke tunanin zabuku suka ce ai kai alkhairi aka sani game da kai ɗan masu alkhairi an gane ko ya ce idhabu wa antum talqa ce duk ku tafi an sallame ku kowa an yafe mishi wannan abin ya sa suka dinga shiga musulunci kaga wannan abin da ya mu'amalance su mu'amala mai kyau sai zama duk sun shiga addinin nashi inda ya ce sai mun rama sai mun kaza sai mun ɗauri biyanci hatta su abu sufyan a ranar suka musulunta wanda su ne sarakunan zalunci a baya amma ƙarshe zo ya shiga musulunci to a takaice dai wannan shine yau alfatihu ranar alfatihu annabi ya sallace hamsa salawatin sallolin guda biyar bi wudu'in wahid da alaula guda ɗaya kila ya yi sallan asuba ya yi sallan azahar la'asar magariba isha da alwala guda ɗaya wa masaha ala khufaihi sannan kuma ya shafa akan hufi fa qala lahu umaru sai sai na umar yace da shi dan katta inni ra'aituka sana'ata al-yawma shay'an yace ya rasulullahi yau din nan naga ka aikata wani abu lam takum tasna'uhu baka kasance kana aikata irin wannan abun ba mu ba mu san kana salloli da alwala guda ɗaya ba amma yau na ka yi salloli da yawa da alwala guda ɗaya ko lafiya kala sai annabi ce da shi amdan sana'atuhu da gangan nayi shine amdan sana'atuhu da gangan na aikata haka dan ku gani ku san halaccin abu ina fata an gane shine ma'anan da gangan nayi kar ku ga cewa ba na yi ku ɗauka cewa bai halatta ba ne ba ke sa na yi abin da gangan dan ku gani kuma ku dinga aiki da shi sallallahu alaihi wasallam قال النووي امام النووي cikin sharhin muslim sai yace wa amma qaul umar yace maganar da umar ya Allah kara masa yadda sana'atul yawma shay'an lam takun tasna'uhu yace yau ka aikata wani abin da ba kasance kana aikatawa ba fa fihi sari tasrihun a cikin akwai bayani karara cewa bi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuwadhibu alal wudu'i li kulli salatin amalan bil afdal annabi ya lizinci kowace sallah mata alwala saboda zaben abin da ya fi falala wa sallar salawatu fi hadhal yau bi wudu'in wahid amma a ranar fatahu makka sai sallaci salloli da yawa da alwala guda daya bayanan lil jawaz saboda bayyana musu halacci ina fata an gane wannan shine maganan imamun nawawi karkashin wannan hadisi babu tafriqil wudu'i babin da ke magana akan tafriqil wudu malamai sun tattauna akan menene almuwalatu a wajen alwala wal muwalatu me fasarar shi akwai shi a kawaidi ba jerantawa ina fata an gane almuwalat bayan jerantawa kuma kar a samu a samu alfauru gaggautawa kada zama an samu abin nan tazara mai tsayi tsakanin ka wanke fiska ka je ka yi hira ka dawo ka wanke hannu ka amsa waya minti uku ka ina fata an gane nan ba a samu alfauro ba kenan ba a samu almuwalatu ba to menene matsayin wannan abun shine abin da malam zai faɗa insha Allah قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب شين عبد الله بن وهب المصري عن جرير بن حازم دغ جرير بن حازم malaman kutubu sita duk sun fidda hadisin shi annahu sami'a qatada tabni di'ama ta sadusi ya ji qatada ta dan di'ama dan sadusi haddathana anas ibn malik shi qatada yace anas dan malik ya ba mu labari anna rajulan ja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad tawadda'a haƙiƙa ya alwala a lokacin da ya zo wa taraka ala qadamihi sai a kafan shi ya bar wani wuri misla maudi'i dhufri misalin girman farci shine az-zufur shine farci ko ka ce az-zufuru fa'un ka mata dhamma ko ka ce az-zufru fa'un din ka mata sukun ko ka ce az-zifru zawun din ka mishi kasra fa'un ka mata sukun ko ka ce zifir duk ya halatta a larabci ina fata an gane jami'sa kuma shine azfa akwai kuma jam'ul jami a zafir duk kusan larabci suna da jam'ul jami jami'in ma kuma a sake mishi jami to shine ke cewa sai ya bar wani wuri a kafan shi misla az-zufur misalin maudi az-zufur misalin kaman daidai girman farci inda bai samu ruwa ba فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي غني سي يتي دشي ارجع ككوما فأحسن وضوءك ككوتة الولانك كفانت wannan lafazin da kyau ya ja ya alwala ya zo shi za a yi sallah sai annabi ga kafan shi akwai daidai farce inda bai samu ruwa ba bi mana inda bai samu ruwan ba girman shi kaman girman farce sai annabi ce da shi irji fa ahsin wudu'a ka koma ka kyautata alwalanka kala abu dawud abu dawud ya ce hazal hadisu laysa bi ma'rufin an jarir ibn hazim wa lam yarwihi illa ibn wahab wahdahu wa qad ruya amma ibn ubaydillah al-jazari an abi zubair an jabir bin abdullah an umar ibn al-khattab an an-nabiy صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك to karkashin wannan hadisin sai malamai suka tattauna suka ce da annabi ce da shi ka koma ka kyauta ta alwalanka shin ya sake alwalan ne gaba ɗaya ko ya wanke wannan wurin kun fahimci magana annabi ya ce kawai koma ka kyauta ta alwalanka to yana nufin ka koma ka sake alwalan ne ko kuma ka koma ka wanke wannan wurin da bai samu ruwa ba shine malamai suka tattauna wanne za mu ɗauka a ciki na biyu saboda me faɗan dai akwai daɗi amma saboda me babu hujja na saboda me ahsin udu'ak yana nuna cewa ba a sake alwalan gaba ɗaya ba ko? na? gyara malam mu'azzin ya ce alwalan tana nan kawai an ce ne a gyara annabi ya ce ne fa ahsin wudu aka kyautata alwalanka to shine sai imamu abu hanifa sai ke cewa shi a fahimtar shi da aka ce ahsin wudu ka kyautata alwala ka koma ka wanke wannan wurin amma su alƙabi iya da suka ce a'a a kuma na sake sabon alwala kun gane ko to da malamai suka tattauna maganganu da yawa alhafiz ibn hajar al-asqalani sai ya ce a ƙarƙashin wannan wahattajja waɗansu daga cikin malamai ibn hajar ya yi magana mai tsayi ƙarƙashin wannan matsala wasu daga cikin malamai suna ganin cewar idan kana alwala ka gama alwalan sai aka ga wata gaba ba ta samu ruwa ba a lokacin kuma alwalan ya riga ya bushe gaba ɗaya shine ka sake alwalan gaba ɗaya wannan shine fahimtar su imamu na malik da wasu daga cikin malamai ina fata an gane waɗansu malamai suka ce kuma amma idan alwalan ba ta bushe ba iya wannan wurin shi za ka wanke kun fahimci wannan abin da kyau waɗansu daga cikin malamai suna gani a koda ya bushe aka gani iya wannan wurin za ka wanki sai aka cuta ya za a gane bayan ya bushe ban gane ko kun gane maganan ba suka ce in dai alwalan ta bushe ba za a gane ba in kaga an gane to a lokacin alwalan ba ta bushe ba ne ba kisa suka ce idan alwalan ta bushe a sake alwalan gaba ɗaya kawai an gane ko amma waɗansu daga cikin malamai har daga cikin sahabbai irin su abdullahi bin umar shi yana da fahimtar cewa in dai ka san wurin ko kuma an san wurin wani ta yaɗa zu da kai alwalan nan ka tafi daidai wuri kaza bai samu ruwa ba shi ya san iya daidai wurin sai ya nuna maka sai ce to ka wanke iya wannan wurin an gane ko amma in ya ce ɗazu da kai alwala fa kafanka akwai inda bai samu ruwa ba kafin na ma magana ka tafi ka ce ina ne ce wallahi ba zan gane hakikanin wurin ba to sake alwalan gaba ɗaya kun fahimci wannan abin da kyau to kaga wannan ya fi akan ainihin a ɗauki wacce magana guda ɗaya cewa idan har ya bushe a sake alolan gaba ɗaya matukar ba za a gane wurin ba amma in za a gane wurin a wanke iya wannan wurin babu komai ya halatta ya yi sallah da alolan sallah ba ce ba ta alwala ba ta zama cikakkiya ba ka'idan sallah kuma sai an yi ta da alwala ina fata an gane matukar aka samu gaban da bata wanku ba alwala bata yi ba ina fata an gane babun idza shakka fil hadasi babun da ke magana akan menene hukuncin mutumin da ya kokwanto alwalan shi ta karye ko bata karye ba na wani hadisi aka tsallake kala haddasa na haiwatu shine ko قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوزكي قال حدثنا حماد شين حماد بن سلمة قال أخبرنا يونس شين يونس بن حميد ابن عبيد يونس ابن عبيد وحميد شين حميد الطويل عن الحسن شين الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة an karɓa wannan hadisin ta hanyar hassan albasri daga annabi bi ma'ana qatada da irin ma'anan hadisin qatada to ma'ana idan mutum ya san ilimin hadisi zai fahimci wannan hadisin akwai matsala a sanadin saboda hassan ne ya ce annabi ya ce kun gane ko shi kuma hassan tabi'i ne ba hassan dan sayyidina aliyu bane hassan albasri ne shi bai ga annabi ba ina fata an gane tsakanin shi da annabi akwai sahabi to idan tabi ya ce annabi ya ce ya zama hadisin mursal kenan wa mursalun minhu sahabiyu sakat wa qul garibu mara wa rayu fakat inji mai baikuniya to suka ce wannan hadisi ne mursal قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بهير هو ابن سعد عن خالد شنو خالد ابن معدان عن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga khalid ɗan ma'adan ya ce daga wurin wani daga cikin sahabban annabi bai faɗi sunan shi ba ya ce da wani daga cikin sahabbai to idan tabi'i ya ce wani daga cikin sahabbai ya gaya min kaza ana karɓan hadisin to da matukar sahabi ne to ko ba a san shi ba hadisin shi ingantacce ne to ka'idan malaman hadisi shine su sahabbai gaba ɗayan su adilai ne ba sa yi wa annabi ƙarya ina fata an gane in dai sahabi ne da yawa annabi karya gwanda aka shi wannan sun samu wannan shaida duk wani karya to sai dai daga kasan sahabbai abin da ya gaba amma in sahabi ya ce annabi ya ce abu kaza ko na ga annabi ya aikata abu kaza ko wata in aikata abu kaza a gaban annabi bai hana ba ko kuma ya hana to wannan magana muttafaqun alaihi malamai suna karba ba sa kokonto akai yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yace annabi ya ga wani mutum yusalli yana sallah wa fi zahari qadamihi a bayan kafan shi lum'atun akwai lam'a qadur dirhami girman lam'an gwargwadon dirhami akwai wurin da bai samu ruwa ba a wurin alwala a kafan shi girman wurin ya kai girman dirhami lam isbahal ma'u ruwa bai samu wurin ba fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi sai umarce shi an yi idal wudu'a da ainihin sake alwalan wasalata da sallah amsa ta fito ko yanzu an raba gardama kenan ko yawwa ya umar kaga fa'amarahu ya umarce shi al'amur kuma ya kata da wuju ya umarce shi da mai an yi idal wudu'a wasalata ka koma ka sake alwala ka sake sallah sallallahu alaihi wasallam babun idza shakka fil hadasi babun da ke magana kan idan mutum ya kokonto dangane da hadasi bi ma'ana alwalan shi ta kare ko bata kare ba yana kokonto ba shi da yaqini menene hukuncin shi qala haddathana qutaybah ibn sa'd ibn sa'id wa muhammad bin ahmad bin abi khalaf qala haddathana sufyan an az-zuhri sufyan ay muhammad bin shahab az-zuhri an sa'id ibn musayyib وعباد بن تميم عن عمه دقى بابنش بابنش شين عبد الله بن بريد بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم قال يتي شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتي أنكا النبي كوكا ونمتون يجد الشيء في الصلاة يا سامو ونابو أتكين سلش ya samu damuwa hatta yi khayyala ilaihi har yi ainihin raya mashi a cikin kwakwalwar shi alkhayal shine imagination ina fata an gane shine alkhayal da larabci to yi khayyala ilaihi sai ya raya masa kamar abu kaza ya faru kamar bai faru ba faƙala sai annabi ya ce da shi layan fatin ya ba su amsa shi wannan mutumin da yake sallah ya dinga tunanin kamar alaulan shi ta karye ko ba ta karye ba yana jin kamar iska ta fita ko ba ta fita ba ba shi da tabbaci aka gaya wa annabi faƙala sai ya ce layan fatin kada ya yanke sallan shi kada ya fita daga sallan ya ce zai je sake alwala hatta ya sautan har sai ya ji sautin lallai iskan ya fita au ya ji dari han ko kuma hancinsa ya bashi cewa lallai iska ta fita ina fata an gane shi ne ya ji warin wannan abun ko ya ji sautin wannan abun matukar bai samu ɗaya daga cikin biyu ba kawai tunani yake yi to kare yanke sallan shi da wannan ka'idan ne malamai suka ce duk abin da aka gina shi akan yaƙini abin da kake da tabbas a kai to kokonto baya kawar da shi kai ne ka yi sallan magariba ka zauna kila ko kana shago ko kuna hira ko kuna wani abu sai aka kira isha sai ka ce ka ni na je ne sallah ne ko na sake alwala ina jin da kaman ban da alwala amma kana da tabbacin ɗazu ka yi alwala eh ka je ban ɗaki ne a'a ka da iska ne a'a kawai tunani nake to wannan shaidan ne kun fahimci na abin da kyau kar ka ba wa shaidan wannan kofar zai mai da kai mai waswasi kowane lokaci an gane ko yanzu ai akan yaƙini kake da magariba kayi alwala baka je ban ɗaki ba ba abin da kai wanda ke ɓata alwala to menene hujjar cewa yanzu baka da alwala sai dai ka sake alwala don neman lada ba ka sake alwala don baka da alwala ba kun fahimci wannan abin da kyau da wannan ne malamai suka kafa hujja cewa al-yaqinu la yazulu bi shak ko la yuzalu bi shak shi yaqini ba a kawar da shi saboda kokonto ko kuma kokonto baya kawar da yaqini ina fata an gane shi yasa suka ce akan koma ne akan asali a kowane abu idan adal misali ka ga mace sai ka ce wannan ko matata ce ko ba matata bace ba to bai halatta ka taba ta ba dan asali shine ba matar ka bace ba kun gane wannan abin da kyau sai ka samu ya kini ita ce ko ba ita bace ba ban gane ko kun gane ba kamar ba ku gane maganan ba kai ne ka gama ce baka gane ta ba sai kana tunanin ko matata ce ko ba matata bace ba to ba matar ka bace ba in matar ka ce me ya kawo kwanto dan asali shine ai mace ba matar ka bace ba sai an daura muku aure a asalin shi ne ba matarka ba ce ba an gane ko to sai suka ce idan kuma misali matarka ce sai kake kwakwanto ko aure ya mutu ko bai mutu ba a ce to me ya kashe shi ai asali shi na daura aure ina fata kun gane to shari'a da tana aiki ne da tabbas ba ta aiki da kokwanto kun fahimci wannan abin da kyau to duk abu in dai kokwanto ne to hankaɗe shi ake a tura shi saboda shaidan ke kawo kokonto don ya birkita mutum cikin ibada ko kuma cikin waɗansu abubuwa kala haddathana musa bin isma'il kala haddathana hammadun kala akhbarna suhail bin abi salihin an abihi daga baban shi shine zakawan samman shine sunan baban nashi zakawan as-samman an abi huraira daga abu huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala ya ce annabi ya faɗa alaihi salatu wasalam idza kana ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya kasance a cikin sallah fa da harakatan fi duburihi sai ji wani motsi a duburan shi shine haraka a hadasa shin ya da iska am lam yuhdis ko bai fitar ba fa ashkala alaihi sai abun ya rikice mishi yana kokonto ko iskan ta fita ko bata fita ba to da wannan zai aiki a nan sai aka ce falayan sari inda ta fita ai ba zai kokonto ba ina fata an gane to sai annabi ce falayan sarif kada ya fita daga sallan hatta ya sma'a sautan har sai ya samu ya na sautin fitan wannan iskan au ya ji dari han ko kuma hancinsa ya tabbatar masa wannan iskan ya fita ina fata an gane matukar babu ɗayan biyu to sallan shi tana nan alwalan shi tana nan bata warware ba wannan shine abin da dukkanin malamai suka ainihin amince da shi insha Allah duk abu ne yaqini to kar kokonto ya kawar da shi duk abu idan kana da yaƙini a kai to ka tafi a kan yaƙini wanda shi ne asali babu nudu'i min alƙublati babin da ke magana kan hukuncin alwala idan mutum ya yi mace kis ko ya taɓa jikin mace ko ya sumbaci mace menene hukuncin alwalan shi tana nan ko ta ɓaci in ka karanta fikihun malikiya wal qiblatu yana cikin abin da ke bata alwala ko yawwa shine abin da ke cikin su alari ishimawi iziya har kaje muktasar al'ublatu yana cikin ababen da ke warware alwala taba mace kuma sun kasashe kusan kashi takwas in ka shiga tun daga ishimawi za su ce wa in kaza wa kaza in ji dakta abu a zo a rikita kuma a kasa gane wanne ne ina fata an gane a ce bi niyatin ko bi gane niyatin wajadan lazzata ko yanzu za a takaita maka abin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ka fahimci yadda abin yake daga fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala haddathana muhammad bin bashar muhammad bin bashar yana daga cikin falalan shi na sha gaya muku duk malamin kutubu sita ɗaliban shi ne imamul bukhari ɗalibin shi ne muslim ma ɗalibin shi ne abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah duk ɗaliban shi ne gaba ɗaya shine wannan muhammad bin bashar قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن ونشن يحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن شن عبد الرحمن ابن مهدي قال سبيو سنشي حدثنا سفيان سفيان الثوري كنا عن ابي روك دك ابي روك ابي روك شن عطية ابن الحارس الهزلي الكوفي عن ابراهيم التيمي عن عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها نانا عائشة تبعد الأباني تشي النبي متى كيس ولن يتوضأ بكم ساكي على ولا ina fata an gane akwai sauran shakku kuma to yanzu idan mutum ya tsumbaci mace a launar shi tana nan ko ba ta nan na? tana nan ko ba ta nan saboda hadisi ko wani ya ce in matarsa ce to magana ma muke da abu aka rama kalla to wani ya ce wa tsumbanta wa gajere ko dogo in sai ka bambanta mana wanne ne gajere wanne ne dogo wani kuma ya ce wai idan budurwa ce alwala ta warware قال أبو داود أبو داود كذا رواه الفريابي إتحاكنا إمام الفريابي يا روتوانا حديث شوانا الفريابي سنش محمد بن يوسف محمد ابن يوسف قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم التيمي وانا حديثنا daga cikin marasil na Ibrahim Taimi saboda me lam yasma min Aisha bai ji daga wajen na aisha ba ta ce sa ta wannan hanyar hadisin bai inganta ba amma ya inganta a wata hanya daban ina fata an gane kala abu dawud abu dawud ya ce mata ibrahimu taimi shi wannan ibrahimu taimi din fa ya rasu walan ya buluk arba'ina sana bai ma kai dan shekara arba'in ba amma yana daga cikin manyan malaman tabi'ai ina fata an gane kafin shekaru arba'in ya koma ga allah amma har tashin duniya ana karanta maganar shi da masu shekaru albarka ne ina fata an gane za ka ga mutum da shekaru kaɗan yanzu ka ɗauki umar bin abdulaziz idan ana maganar kulafa'u na musulunci da an faɗi abubakar umar usman ali su hudun nan wanda ya fi shahara shi na umar bin abdulaziz kuma hatta a daular banu umayya shine kusan na bakwai ina fata an gane ko makamancin haka saboda akwai marwan ibn al-hakam akwai abdulmalik akwai wali akwai suleiman kafin a zo kan umar bin abdulaziz to amma ya fi kowa shahara a cikinsu kuma kwata-kwata ya bar duniya na dan shekara arba'in kuma halifancin nashi da ake ta labari a duniya ake ta rubuce-rubuce kwata-kwata shekara biyu ne da ainihin wata biyar da kwana hudu duk maganan shi da ake umar ya yi kaza saboda adalcin da ya shimfiɗa a duniya a lokacin da yake halifa ya kai matsayin da a makka ko a madina ko a basra ko a sham ko a ina ne da akuya da kura suna kiwo a wuri daya kuran daga akuya ke cina ke cinawa ina fata an gane kan kowa ya taba kowa wani mutum ya yi tafiya ya je ya dawo sai kura ta cinye akuyan shi ya ce to umar ya rasu ana ce masa kura ta cinye akuyarka ya ce wallahi umar ya rasu in dai umar na duniya kura ba za ta ci akuya ba saboda adalcin mulkin shi hatta dabbobi sun yadda ana adalci kowa ba ruwan shi da kowa ana bin mutane ana roƙar su dan Allah ga zakka mutum yana gudu shi baya so wannan shine mulki na adalci idan aka samu shugaba mai adalci guda ɗaya sai gyara al'umma gaba ɗaya ina fata an gane shi yasa ko wani abu da ake juya kwakwalen mutane da shi sai a ce duk halin da ake cikin laifin talakawa ne an gane ko yana da kyau kowa ya zama mutumin kirki amma ƙoƙarin kare shugaba sai a ce a duk laifin talaka ne to ƙa'ida shine idan duniya ta lalace allah sai turo annabi ai mutanen ba gyaruwa suka ba allah turo annabi annabin ne ke zuwa gyara su to ƙa'ida shine shugaba guda ɗaya sai gyara ƙasa gaba ɗaya shi kaɗai wannan shine adalci kuma ka kalli duniya haka abin yake tafiya yanzu ka ɗauki misali amerika a cikin kwana hudu donald trump ya rikita duniya gaba daya ya rikita siyasan amerika da polisin su joe biden ya rikita eu ya rikita nato ya rikita kowa ina fata an gane ka ɗauki paul kagame na rwanda shi kaɗai ya gyara ƙasa ya karɓi ƙasan ta zama kufayi bayan yakin basasa yau ruwanda tana cikin ƙasashen da suka ci gaba a duniya ina fata an gane to wannan shine abin da ake bukata Allah ba mu shugabanni na gari an gane ko in aka samu shugaba na gari kowa sai ga ya gyaru dan shugaba ce ayi kaza za in yace kar ayi yanzu da aka ƙara kuɗin data ba ga fara aiki ba da kuɗin kiran waya duk addu'an da za ku yi ba zai aiki ba ya riga ya zartar ina fata an gane dai ku je ku yi taro a abuja kala abu dawuda ma in ka ɗauki misali su sardauna fa da ta fawa ɓalewa duk sun bar duniya suna yin shekara hamsin ne dukkansu murtala shekaran shi talatin da bakwai bar duniya shekara talatin da bakwai duk abin da murtala a najeriya da ake labari shekaran shi talatin da bakwai a duniya aka kashe shi kuma kwata-kwata wata shi da ya a mulkin duk mulkin murtala da abin da yawa najeriya watansa shida a mulki albarka kenan ina fata an gane amma yanzu babu albarka sai son zuciya allah ya kiyaye wa kana yukuna aba asma ya kasance ana masa inkiya ne da aba asma قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكي قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أروى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أروى عن زبير يبادى الأباري لكن عن عائشة تتي تبس النبي قبل امرأة من نسائه النبي سنبنشي إيه دقتك ما تنسى sun kharaja ila salati sai kuma ya fita zuwa masallaci ya fita zuwa sallah walam ya tawadda bai sake alwala ba qala urwatu sai shi urwa sai ya ce man hiya illa anti ai ba wata bace ke ce ko da ma baki faɗa ba fa dhahikat sai ta yi dariya ya nuna cewa me to shi urwa me yasa ga ya mata wannan abu na ai ba nema yake ba cewa ai ba wata bace ke ce neman tabbaci shine ce wace ce a cikin ku to shi komanda ce saboda sanda annabi ke wa Aisha shi yasa mata wannan zaton malamai suka ce to ai tsakanin mace da namiji babu wannan wasan dole akwai dalili ina fata an gane dalilin shine ɗaya yake a wurinta saboda uwarsa yarna na aisha ne kun kwanci wani abin da kyau da mamarsa da aisha uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shi urwatu dan zubairu kala abu dawuda haka za rawahu za'ida haka nan za'ida ya rawaito wannan hadisin wa abdul hamid al-himmaniyu da abdul hamid al-himmani an sulaiman al-amash daga sulaiman ibn maharan al-amash قال حدثنا إبراهيم ابن مخلد الطالقاني wannan الطالقاني أبو داود كأي في الحديث إن شاء الله لما كتب الستة قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مطراء قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا أصحاب لنا عن أروة المزني عن عائشة بهذا الحديث قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل yahaya dan sa'id al-qatta ne ce wa wani mutum ihki anni ka ruwaito daga wurina shine ka hikaito daga wurina ka je ka gaya wa kowaye anna hazaini lalle waɗannan hadisan guda biyu ya'ani hadis al-amash haza wannan hadisin na amash wanda mu karanta an habibin daga habib ibn abi sabit wa hadisahu bi hadha al-isnadi da kuma hadisin shi da irin wannan sanadin wanda a cike ke maganar filmus sahadati annaha ta tawaddau li kulli salatin za mu karanta shi a gaba cewa mai jinin istihada wajibi ne duk sallah ta yi alwala bai halatta ta rike sallah a ta rike alwala kala ya haya sai shi ya haya ci ihki anni ka yi hikaya daga wurina ka ruwaito ka gaya wa kowaye annahuma waɗannan hadisan guda biyu na amash shibhula shai'a sun yi kama da babu komai idan suka faɗi wannan kalmar suna nufin hadisan ba su inganta ba shine shibhu la shay'a ay la shay'a wala shay'a kenan in ci abu yayi kama da babu komai me kenan babu kenan to shine in suka ce hadisin nan shibhu la shay'a suna nufin hadisin da'if hadisin da bai inganta ba قال أبو داود وروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن أروة المزني يعني لم يحدثهم عن أروة بن زبير بشيء قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن أروة بن زبير عن عائشة حديثا صحيحا to idan aka ce waɗannan hadisan ba su inganta ba kuma ga shi na Aisha ta ce annabi ya sumbance ta ya fita yayi sallah biya alwala ba to menene hujjar mu na cewa ya halatta mutum ya taba jikin mace alwalan shi bata warware ba dan ga hadisan sun ce ba su inganta ba ɗazu ko kun ce an samu hujja ko to sai su malaman suka ba da amsa da cewa dalilun ala anna lamsal mar'ati la yaqudu wudu'a dalilan da suke nuna cewa taba jikin mace baya warware alwala li'anna al-qiblata min al-lamsi wa lam yatawadda biha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa ila hadha dhaba ali bin abi talib Ali bin Abi Talib ya tafi akan cewa taba jikin mace bai bata alwala. Wa ibn Abbas da Abdullah bin Abbas wa ta wa Tawus wa Abu Hanifa wa Sufyan sauri duk waɗannan malama akan wannan suka tafi daga cikin hujjojin su shine gashi kama haka ma akhrajahu Muslim abinda Imam Muslim ya ruwaito wa Tirmidhi an Aisha Imam Muslim da Imam Tirmidhi sun kawo ruwaya ingantacciya daga nana Aisha kala ta ce فقدت رسول الله عليه الصلاة والسلام ليلة من الفراش تتي وترانا دا ددري سينا أنهن نمي النبي نرسا أكن شمبدا فالتمسته سينا تنيمنش تنا تلالمي فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد تتي سي أنهن نور هانونا أكن قفو فيش ينا تكي مسلاتي idan ka san masallacin madina yadda yake to gidan annabi kusa a yana cikin masallacin a yanzu kenan to a daɗin ma gidan annabin jikin masallaci ne kaga yadda nan wurin yake kamar haka misali gidan annabi yake yana iya shigowa ta cikin nan kuma shiga masallaci kuma a nan ɗakin na na aisha yake to tana lalume ɗin sai ainihin ta kai hannunta sai ta taɓa shi yana masallaci yana sallah kamar yana daidai bakin kofa tana ina so don ku gane yadda labarin na yake to shine sai malamai suka ce yana sallah kuma gashi ta taba shi har ta rike kafan shi inda a ce mace in ta taba namiji ko in namiji ya taɓa mace alwala ta ɓaci da alwala annabi ta warware ban gane ko kun gane ba wannan hadisin farko kenan hadisi na biyu abu salama bin abdurrahman ya roto ga nana aisha yana cikin bukhari da muslim kalar ta ce kuntu anamu na kasance ina kwanciya ne bacci bai ne dai rasulallahi sallallahu alaihi wasallam a gaban annabi kuma yana sallah warjila ya fi kiblatihi kafofina suna gaban shi yana sallah da wannan ne malamai suka ce ashe dan mutum yana kwance ko yana zaune ka zo kana sallah karka ce kai karka sallace ni ba mutu ba ya halatta ina fata an gane ko da a masallaci za ka yi nafila don kar wani ya shiga gaban ka ya halatta ka tsaya a bayan wani kai sallah shi yana zaune ya zamo shi ya shiga tsakaninka da wanda zai wuce ta gaban ka kar ka waiga ga ana sallah ka tashi ka ce ga wani maye zai sallace ni kwana na bai kare ba al'ada ne kawai babu laifi dan kana bacci wani ya zo yana sallah a gaban ka babu komai ba sallan gawa bane ba to shine sai ta ce fa idza sajada gamazani idan annabi zai sujjada sai ya taba kafana sai na janye kafofina sannan sai annabi ya sujjada kun gano wani abin da kyau ta ce fa'iza kama idan ya miƙe ba sattuhu ma sai na ainihin miƙar da kafofina shi kuma ya ci gaba da sallar shi to karkashin wannan sai malamai suka ce duk waɗannan ababen da suka faru ya nuna cewa alwalan annabi bai warware ba don ya taba jikin nana aisha ina fata an gano wannan abin da kyau da wannan matsala ce da ake yawan mana tambaya akai malam na yi alwala na taba mace ko kaza ko kaza alwala ta warware alwalan ka bata warware ba sai da in abin da ke warware alwala ne ya faru da kai fitan maziyi ko makamancin haka a takaice da wasu hujjoji da dama da malamai suka kafa waɗanda suka ci alwala ta warware daga cikin irinsu imamu na malik ibn anas imamu al-auza'i imamu shafi imamu ahmad sun kafa hujja da aula mastumun nisa cikin suratul nisa'i amma abdullahi bin abbas ya ce aula mastumun nisa bi ma'ana aljima'u shine kuma fassara mafi inganci ke sa yan masaban shafi'iyya su sun tafi akan da ka taba mace alwalanka ta warware to idan suka zo aikin hajji a wajen dawafi ya za ka yi dole ka taba jikin mace kana so ko baka so sai sai ato in aka zo aikin hajji a ajiye masaban nan tukunna ina fata an gane da ko lokacin da in kaɗau mazhaba mai tsanani kai da kanka za ka zo ka shiga cikin wani rikici to ko ba a so kai ta canke canke ka tsaya kai fi ɗaya alwala kawai bata warware ba ko a wurin tsawafi ne ko ba wurin tsawafi ba in kuma ka ce ta warware to dole ka tafi a haka ina fata an gane قال حدثنا za mu yi ci gaba sauran minti na minti biyu na babin ya kare sara minti biyu ya kamata mu tsaya na insha Allah sati na gaba za mu shiga waɗansu babuka masu ɗauke da rikici na bayanin fikihu insha Allah ina fata an gane masail ne yanzu muka fara karanta su yanzu abu dawud ya fara kama matsaloli masu nauyi za mu fara shigansu insha Allah sati mai zuwa sun fi waɗanda aka karanta yau abinda mu karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa kafin a kira sallah akwai a ɗan tsokaci na minti biyu da zan so na yi dangane da ababen da suke tiyawa a social media cikin 'yan kwanakin nan da kuma a waɗansu kafafen misali labaru rediyo ko tv da makamantansu dangane da babban taro da za a yi abuja na hafizan ƙur'ani da alaran momi yana fata an gane da kowa da kowa to kowa da yadda yake fassara wannan abin kuma kowa da yadda yake kallon abin illa iya kamo abin da muke cewa shine a shari'ar musulunci abu na farko mu sani duk abin da zai kawo zarge-zarge da cece kuce a musulunci barin shafi kun fahimci wannan abin da kyau na farko babu wani malami da ya isa kowane ne shi ya ce mana wannan taron wajibi ne ko akwai babu wanda ya isa ya ce taron nan sunna ne kowane ne bai isa ba illa iyaka ya ce taron halal ne ja'izi ne dama abu ko ya zama wajibi ko kuma sunna mustahabbi ko sunna mu'akkada ko ya zama almubah a ce ya halatta to in abu kuma halal ne idan zai kawo rikici barin shafi alkhairi kun fahimci wannan abin da kyau yanzu misali ka ɗauki musafaha ai abu ne mai kyau a musulunci hadisi ne ma annabi ya ce ma min muslimani yaltaqiyani fa yatasafahani illa ghufira lahumu qabla an yatafarraqa babu musulmai guda biyu da za su haɗu su yi musafaha face an gafarta musu kafin su rabu to sai ka karanta wannan hadisin kawai ka je ka samu babanka salamu alaikum baba za ka yi aiki da hadisi ina fata an gane kaga ba ka yi aiki da hadisin ba to duk abin da zai kawo rashin fahimta ko saɓani ko cece kuce barin shafi alkhairi abu na farko kenan to su masu shirya wannan taron su daina jawo mutane abubuwan magana da zarge-zarge masu zargin nasu ko suna da hujjar da za su zarge su saboda taro ne idan ka kalle shi alaramomi dubu talatin ko to dubu talatin zuwa dubu sittin mukaddara ma dubu talatin misali to idan ka ɗauki alarama dubu talatin za ka kira su abuja ka kaddara daga nan gombe zuwa abuja ka je ka dawo sai ka kashe dubu arba'in kuɗin mota misali gwamjalai nake nufi ba ko sodium ba an gani ko abu na biyu za ka ba su masauki akalla na kwana biyu dole za ka ba su abinci kara ba su ko sisi masu jana fi sabilin lai akalla ka ware kowane alaran ma dubu ɗari dubu ɗari sau dubu talatin 3 biliyan biliyan uku izala ba ta da biliyan uku ta jos ko ta kaduna ɗariƙa ba ta da biliyan uku kadiriya ko tijjaniya alaramoyi masu makarantar allo ba su da biliyan uku ina za a samu kuɗin nan dole gwamnati ne za ta bayar kun ga zargin su ɗan bello ya shigo kenan kun kwanci na abin da kyau babu ƙungiyar addini a najeriya na musulunci da suke da tiri biliyan ko sun faɗa ƙarya suke ba su da shi inda suna da shi me yasa ake bara kun gane wani abin da kyau to idan haka ne ƙur'an festival yanzu an ce sun canja sun ce ƙur'an conference duk sunan da za ku ba shi ba a canja wa tuwo suna idan kuma kuka ce a kawai taro ne za a je a karanta ƙur'ani a yi addu'o'i ina fata an gane a sunna menene hukuncin mu tafi taron addu'a wani gari sunnatically speaking muke magana a sunna ya halatta mu yi taro mun tafi addu'a bauchi ko bidiya ne bai halatta a musulunci kai tattaki zuwa wani gari da sunan wata ibada in ba masallacin haramin makka ba da na madina da masallacin udus su ne tabbata hadisi annabi ne ya hana karara ya ce kar ku niki gari ku tafi wani masallaci ko ku tafi wani ibada in ba masallaci guda uku ba to yanzu kuma waye ce addu'a sai a abuja take karbuwa allah babu shi a gombe ne ko a sokoto a maiduguri a kano da inugu da lagos da port harcourt da adamawa allah yana ko ina allah ba abuja yake ba ina fata an gane to shi yasa idan kuma ka ce ai abace ya taba shirin irin wannan ba gaskiya bane ba abace bai shirin qur'anic conference ba an gane ko kaddara ma a bace shi abin da suka kira ayi saukan qur'ani dubu kuma wannan ma lokacin siyasa ne yana neman tazarce ne duk ba ka raba abin da siyasa su ma saboda taron tazarce suka shirya wannan abu ba an yi na fi sabilillahi ba ina fata an gane to an ce ma da aka yi wannan sai aka yi ta mutuwa to me yasa waɗannan malaman ba za su ce kowane gari a ji a yi wannan karatun ba kowa su yi a garinsu a ci alƙunu a masallatai ko tsoro suke sun za su mutu da sai ake zaluntar mutane dole gwamnati ne ke shirya waɗannan abubuwan kuma akwai yan wanki daga cikin masu shirya waɗannan kowa ya san su yan kwaram in jimala idris abdulaziz dutsen tashi da dama daga cikin maganganun dr idris wallahi gaskiya yake faɗa ka ce ba shi da usulubi wallahi tallahi gaskiya yake faɗa babu sunna ciki son zuciya ne duk ƙarya ne kawai kuma abin takaicin da dama daga ciki mun tuntuɓi yan uwa da yawa daga cikin malamai da ɗaliban ilimi ba sa tare da abin nan amma kuwa baya so ya fito ya faɗi magana sarkar ka yi faɗa da wane karwa ne ji haushinka karwa ne ji haushinka to malamai na farko su sani su daina barin 'yan siyasa suna wasa da hankalinsu ba yadda za a yi su kashe biliyoyin kuɗi don a yi addu'a wallahi suna da manufa dole ne mu yadda da wannan abu kun fahimci wannan abin da kyau to mu dai abin da muke kira shine alarammomi masu makarantar allo wallahi tallahi kar ku bari a yaudare ku da wannan taron amfani za a yi da ku a business ina fata an gane ku rike tsangayen ku ya fi muku alkhairi ku ci gaba da mana addu'a kasa ta zauna lafiya an gane ko amma a dinga yaudarar mutane za a yi taron an yi taron wane da gwanaye kwanan nan an san waɗanda suka shirya taron an san kuɗin da aka shi na taron yanzu ko za a kira wani kowa da kowa wancan na ahalu sunna ne zalla taron gwanayen qur'ani kuma in ka kalli tsarin taron ma gaba ɗayan shi ina dace da sunna a kira wanda ya kira a yi kabbara a tafa a kira wannan ina sunna yake anan in har aka ci gaba da wannan kara ƙara cewa yan ɗariƙa suna bidi'a a bari su yi maulidin su su more wallahi tallahi tunda kuma kula abin da suke yi a bari su yi maulidin su ina fata an gane kuma kun kirkiro maulidai kala kala saboda naku ana samun kuɗi nasu kuma na son annabi ne ba Allahumma ne to dole ne a fito a gaya musu gaskiya illa iyaka dai a ce shine ba za a gayyace ni taron ba ba za ka kore ni a najeriya ba ba za ka hana ni wa'azi ba ba za ka kwace min karatuna ba iyaka ka ce an daina kira na kar allah sa a kira mutum mana to saboda haka wallahi abin da sa ne wannan maganar shine mun yi ne don mu fita a wurin allah wallahi mun yi ne don mu fita a wurin allah mun sauke nauyi allah karka kama mu da 'yan ciwaciwon addini sun mai da addini business wannan abun ba karamin tashin hankali ba ne ba kuma in aka tafi aka za a kai matakin da fa dan mutuncin naku da ya rage za ku gama zubar da shi yanzu maya ina fata an gane an yi na muzulin muzulin an gama kuma kun kirkiro waɗansu abubuwa yanzu to malamai su ji tsoron allah su tsare mutuncinsu su tsare amanan da Allah ya ba su na alkur'ani da hadisi da karantar da mutane da suke su sani Allah zai tambaye su yadda zai tambaye masu mulki subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh